أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره العظيم الحمد لله ومنا جمعة شتى جوزا الجمعة الأولى هجرة dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da goma ga wata na sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya mun gode ma Allah da ya kawo mu wannan ma'alƙawar ta tamu ta karatun ashifa da tarihi hukun Mustapha sallallahu alaihi wasallam a tuwanan zawiyar shirin mu Sheikh Malam Awan رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة عند زامي زمانا tamanin da tara kenan cikin wannan karatu na wannan littafi ba mun tawo muna cikin alfatul bukhari sura 20 wanda ke bayani bisa kan ismatul lahi ta'ala lahu minan nasi wa kifayatihi min azab wato cikin tsari na Allah tabaraka wa ta'ala da yake yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma fitarwa ta Allah tabaraka ta'ala game da cutarwa ta kafirai ko mushrikai to anan ne mun za mu tashi inda yake cewa wa qissatuhu ma'a suraka ibn malik ibn ja'ir ina al-hijra yana cikin irin a misalai na nau'i na tsari wani irin sani na daban wanda Allah tabaraka ta'ala yake baiwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sannan ta suraka dan mali dan jasham yayi hijira faqad ja'alat quraishun fi wasi ali bakari min ja'ali a lokacin da quraishawa suka sanya dada ko ladeci jami'i na juhul ko ja'al ja'al ko ja'ila a lada wanda ya kawo su ko da rai ko ba rai fa unzira bihi shi wannan suraka ibn malik kamar da mutanen bayar shi kwanakin baya ya ka bashi labari cewa an ga an ga wurin ma yake sallallahu alaihi wasallam tare da sai na faka faraki ba farasau sai ya hau dokin sa wattaba'ahu ya bi shi hatta idza qaruba minhu da'a alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam fatahat qawaimu farasihi kharra an anha har sai da ya kusanto ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mai adda kawai take sai kahuwan dokin naki suka nutse a cikin kasa shi sai ya kulle da su kan dokin wastaqsama bil azlam da aka yi haka sai tashi sai doko wannan azlam din nasu su azlam kamar kibbai ne kawai sai dai ba tsora musu inan nan bana kibiya wanda ake sa wani kare ko abin da kama da wannan kawai kamar ta yadda kuka san kibai sai a zo guda sai a rubuta gare shi ifa'al guda kuma la tafa'al wato guda ka aikata guda ka aikata suka tashi wani abu sai su yi wannan abu sun sai su ɗauko wanda suka ɗauko in wanda ke cewa ka aikata ne sun ce abin alheri sun aikata in kuma aka rubuta karka aikata su su ci kenan sai su canwa shi ke wani ba ba ba ake alheri ba na cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala haram da su ke rayar da zina amun inna wal khamru wal maisir wal ansab wal azlam wal jism min awal shaytan fashtan yumur ada kutu da ya sai wannan ya sake fa kharaja lahu ma yakrahu da ya sai sai abinda baya so sai ya zo mara an ce mai sai karkai sai dai zoke sun maraki ba wadana hatta sami a tsira ta yi tsoron alƙalin ruwa na yadda ne sannan ya sake hawan dokin shi har sai da ya kusanta ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta inda yana jin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam wa wallahi wa sallallahu alaihi wasallam annabi ya da mutane Allah ta mutane shi baya waiwaye daman yana cikin sifan shi wanda aka sani shi ba baya waiwaye yi zai juya baki yake juyawa to gashi yana ya sai yana jira shi amma ko waiwaya ne ba an kalle shi kwance karatun karatun sa mai kawai to shi da sai da ya kai yana jin karatun sa sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Abu Bakar radiyallahu anhu yarda shi shi ko sai na abubakar rajala ta wada gare shi yana waiwayawa wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai sai na abubakar ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam utina an riga an zo mana ana an rifke mu kenan fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahzan inna allaha ma'ana karka yi bakin ciki Allah yana tare da mu fasakhat saniyatan ila rukbatayha sai dai wannan dokin nashi ya sake nutsewa kawon suka nutse har ya zuwa gwiwai wa kharra na ya mati daga barin ya fille ya bar dokin fazajaraha ya matsa ma dokin kai mana ya je zabar da dokin fana habat sai dokin ya ya zabura ya zaro kawon nashi amma wa da kawai ne ya misal dukhan na tare da kawon nashi kwatankwacin hayaki sai wani abu ya taso kamar hayaki tare da kawon nashi bana dawon bil aman kai ya ga wannan abin da ya ba ni yawa ne sai ya kira ya nemi alfurma ya kira yesu da aman ya samu a bashi aminci takataba lahun nabi sallallahu alaihi wasallam amanan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta mai amana a amincin nan kataba ibn fuhaira shi amir ibn fuhaira wannan barazan bawan nan sai na abubakar shi ya rubuta wannan wasila wani kawai aka ce abu bakarin a sai na abubakar shi ne ya rubuta wasu kuma da suka yi jami suka ce a shi a amir ibn fuhaira shi ya rubuta farko sai na abubakar ya rubuta kace wa akhbarahum bil akhbar sai ya ba su labari shi suwaka fi malik sai ba ma'aikin tarasarar da haɗa na bakar ya ba su labarin abin da ke faruwa ana biye da ku ga abin da ake ciki an bisa sun ba zama neman ko ina da ko ina ga ma abin da ladin da aka sanya wanda ya kamo amma da nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya turuka ahadan yalhaqu bihim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi umarnin kar to kar ya tsaye kar ya saki ya bar wani ya ya rike su ban sarrafa sai ya juya ya kuri na sai na ce mutane ku fitu ma hawa an kita muku abin da ke nan wajen sai ku koma nan wajen sai na zage wajen babu koyo wakila wani kawai aka ce bal kala da ma a ce mutu yi araku ma da autu ma alayya yace ma alayya sun da tare da Allah a wata billah a abin da ke gani kore hatta a ce kuka yi a kaina to fadu wali to ku yi adda a ɗaya gare ni fa na ja sai aka mai adda sai ya tsira wa ka shi nafsi yi zururin da ke suna sunan sai kawai sun nan galaba cin galaba da nasara ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta abu a su shi sun kawai ba maka wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara sai ya yi nasara akan wa'annan duk tarin wanda muke fasu fiye da shi sallallahu alaihi wasallam wa fi khabar wa fi khabarin akhar anna ra'iyan arafa khabarahuma a cikin wani labari wani hadisi kuma na daban wani makiyayi sai ya san labarinsu ya san ana neman su ana neman sai na bakar ana neman mazala sarasar tare da na bakar sai ya san labarin sai ya gansu mana sakaraja ya shidaddu yulimu quraishan sai ya taɓa guje yana ƙoƙarin ya zo ko dai ya ba quraishawa labari wanda kuke nema ga inda yake ga waje kaza na gaishe falama wa da makata duriba ala qalbi da ya zo ya gangaro maka ya zo maka sai aka yi wani bugu na mantarwa a sabuce shi ba ma ya dumi ma ya suna kowai daga nan ya dabar wace ne masan kun da ke shi da ni ma ya kawo shi biyu ma za yi ya wata kun an mata ce ba kun fiye ma tare da rabu na tare da ta ila mutu ta kaman da shi abin da ya yi so domin shi har sai da ya koma wurin shi dai san inda ya gane su waja'ahu wannan kenan waja'ahu shi ma zakara mai saka wa zai ruru abuja bisa karatun haka nan abuja da ya so ma a yi salar da wani kurman dutse wani tsarin dutse a cikin abin da ibn isa ya wani gina cikin sirarsa da wani sama a wuwa sanjiru alhali ku annabi sallallahu alaihi yana mai sujada a lokacin fa quraishun yanzurun su ko quraishawa suna jira kenan shi duka wannan shi ne nazara inda zo da ilawa ba duba bane ba a in dai ba kuma tafi ake ba ce ko yan suruna suna duba zuwa abin da ke ba ba amma su yan suruna in ya zo din ba tare da ilawa kamar yan suruna da ke suna jira yan suruna ya zo da nan dutse mai zai rika ya faraha alai dan ya jefa wannan dutsen a kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya qad yadihi sai dutsen nan sai ta nani da hannun shi sai dike ma hannun sa waye waye da kuma waye da tafiya dawo da wani kudi sai hannun Allah ya nashi wannan hannun ya bushe har ya zuwa wuya shi duk sun bushe tam ba haka ba na yarji ulqa akara ila karfi kawai sai ya ga yana sha da baya da baya da baya ya kuma da baya baya ba ina baya kuma ta ana ku an yadda an yadda wa lahu sannan ya roƙi ma akida sallam ya adda a gare shi safa sai annabi sallam ya aikata ya adda fa mutalaqat yadahu sai hannun shi hannun shi yake zaki wa kana kartawa adama an kure shi bizalik shi ko ya riga ya da kauye da kure shawa da wannan ga yadda za yi wa alafa kuma ya rantsuwa ma da in ra'ahu da yadda mazanna ya rantsuwa wallahi in har ya gama aiki sun rantsuwa sai ya mai roƙi irin mai kutar da kulwa dan wajen larawa suna ja wa ushi ja ki ashirar da ku nau'i nau'i na roƙi wajen larawa sun ce guda goma akwai ko shushi akwai wanda zai roƙin da kawai iya ya bakin shigawa da wani ma an yi bijin kwanta mata da ta kun shi kenan wani kuma sai ya yi ya yi to babban roƙi shi ne wanda ya ka rotsa kan mutum ya hushe ya hushe wata ya hushe naman kai ya hushe gashi ya kai ga kwakwalwa wannan ita ce a addanira to shi irin wannan roƙi ya soyawa ba a gida sanan kawai burin shi dai ya hada kama a gida sanan fasaruhu an sha'ani ya ɗauki wani alƙawarin da hada a kan nashi ga wani shawa ga abin da yake mini ga abin da zai yi wannan abu ya faru kamar da muka waɗi su ya koma wajen ɗan wannan shi suka ce mai yi ki faru ya ne ake maka ya ya ne muka ga kai da kai ga niyyar da ka ɗauka kuma ga shi kana baya da baya kuma ka dawo ba kai koyi ba ba da kara sai an bada ya ce musu annabu a rada ni duna ko fahadu ya ce wani fujimi ya bujiro gare ni koma bayan shi ya shiga tsakanin ya ni da ma'aikin da wasu nake cewa wani fujimi to fujimin nan yakan yi kasancewa dai na raƙumi shi ne aka yi a zato to amma dai shi fa halin ko ma wani irin bishiri ko na sa ma dai shi ke bishiri ko ma wani irin na limai ne a fara aiki misra ko kaf ya ce da taba ganin irin shi ba hammadi an yi akula ne ya zabo kamar ya niyyar zai cinye ni fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam an ce na kuma shawar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka jibrilu lau da dana akazahu wannan tunanin ka yace malaka jibril da ya saki ya kusanto to da ya halaka shi eh a kazan nan ana zai iya dukan damu ma'ana halaka ne ba kawai riko ba ba ta tsara Allah rasula akhadnahu akhazan wa gida riko ne na halaka ba wai riko ka yace da ya zo da malaka jibril ya halaka shi wanda kada ta makan biyu haka nan bada sama kalli ya ambata anna rajulan min bani al-mughira cewa wani mutum daga ƴaƴan mughira wannan ma shi shi ma an ce Abu Jahl ibn saboda shi Abu Jahl ibn Hisham ibn Mughira shi kakan shi ne Mughira atan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ma ji sallallahu alaihi wasallam dan ya kashe ma ji sallallahu alaihi wasallam fa ba masallahu ala fasri sai Allah ya shayi idansa yake baya kuma baya gani falam ya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamo baya ganin annabi ya da mutum Allah ya tabbata gare shi wa sami'a qawluhu sai ya ji maganarsa sai ya ji fadarsa faraja ila afhabihi sai ya koma zuwa sahabban shi falam yara falam yara su ma sai kansa baya ganin su ta na dan wata suka kira shi wa zakara anna fi hatayn alqissatayn nazalat inna ja'alna fi ala fi magana da azwa kashaya aka ta cikin wannan tasoshin guda biyu ne wannan ayar ta sauka cikin wannan kisa ta cewa lokacin shi gashi ya so ya ce yi maki salasalam da dutse hannun shi ya kashe ya bushe tare da wuyan shi kuma da wannan kuma shi ma lokacin da ya zo a yana nin shi ma yana kama a gidan sulam sai ya koma aka shaye sai kuma baya gani aka ce cikin shi wannan aya ta sauka ko ku ana ayoyin guda biyu na farko ta ce ina ji an nasi a nasi limu a galadan fayyar da tsari farko ce mu ne muka sanya wani kunkumi ko mai afta wuyayensu a rahon muku wani yajira shi a nafin agalabi sai yin da zakani wannan kuma kuma wannan barin ya zama har ya zuwa haɓarsu rahon muku makuna shi suka zace masu daga kai daga kai sama ba su ba su iya motsawa kamar yadda ne ya faru da naka wani kawai daga hannun nashi har zuwa wuyan shi da suka yau ya bushe kawai daga kai haka za ka cikin wannan ayi akan shi ne ta sauka inna ja'alna fi anani wa ghalib da wani bawo wajen nan zai ji musu dan Allah sanin su dafa a shenan gwamnati su kun ci mutum ya wani riri in bai na ji ma a gaba gare su da gaba da bayan su ba da shi na gwamnati su sai muka rihe su da wani irin rihi suka fice ba sa gani haka ya fi ya kuma wani su suna wani ayoyin guda biyu wannan zalika ma zakara hukumar ishaka suka sassi yana da cikin wannan abin da Muhammadu bin Ishaka ya ambata cikin kisarsa iz kharaja ila bani Quraiza fi aqabi yayin da yake zuwa bani Quraiza wannan Yahudawa wanda suke zaune tare da maki da sallama a Madina amma wannan masu takiri sun nuna cewa wani wahani ne aka yi nan ba bani Quraiza ta bane ba bani Nubayr ne maimakon bani Quraiza yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zuwa bani Nubayr dan su bane kwarai da kamar da su ba ai wannan bane ba asalin yadda aka yi da su su kamar da zan zaba da bane amma da zan yi cikin da bane kwarai da su ai su bane kwarai da su matsalar su da jama'a kisa sallam shiga bayan kafirai suka yi da su aka yi da rusa azab rabbul khandaq din nan suka koya ma kafirai baya lokacin da ma'a kisa sallam ya kamata a ce sun taimaka mai bancin zuwa sanin kowa ne zuwa ma'aiki sulasalam a rubuta takarda ta yarjejeniya wacce kasu madina ta taimakekeniya in wani abu ya samu wannan bangare wannan bangare ya kama ya taimaka mai to su lokacin da su ake neman taimakon su masu suka koma bayan kawai to sai Allah ya taimaki ma'aiki sulasalam kafaran suka razana aka razana da kafirai aka ci nasara kan kafirai to yanzu su wa'annan sun dawo sun zo gida kenan suna neman su samke ma'aikata zan tare da bai yadda kayansu na yaki sai mala'ika jibril da ce ma'aikata zo ce ma'aikata sunan kuna kun yadda kayan ku ne ai muku ma'ashe kayan ma'ashe kayan yaki maza a yi niyya a tsaye a jihi bani kurewa wannan lokacin da ma'aikata tsara da shi daga cewa a cikin hadisin da yake cewa la yusalli yanna ahadu min asra illa fi bani kurewa asa maka da sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam kan wanda ya sake yin sallar lakar sai a bani kuraiza to su wannan shi wannan dalilin shine dalilin a shi ko wannan banin mazair ne annabi sallallahu alaihi ya yi tare da sahabbansa fajalasa ila jidari ba'da aqami sai annabi sallallahu alaihi wasallam gindin tashin manya manyan gidajen su manyan gidaje kamar duwatsu ya wato mu a famin nan asali duwatsu ake cewa ba tsawo amma na da ne manya manyan gidaje benaye ya zama na jikin bangon irin wannan gidajen ban ba da amurun jahash ahaduhum li yasra alayhi raha sai wani matsayaci da cikin su da ake ce mai amurun jahash sai ya tashi ya zaɓi da ta yi don ya je wa ma'aiki sallallahu dutse na nika irin su da lokacin ayi da wani irin dutse na kamar magurshi ne ake nika da shi babban dutsen nan wai daga ya hau sama ya jiwo ya kira ya haka da ma'aiki ta sami yadda ya shi wannan da shi da sauran muda wanda suke wajen nan sai suka yi shawara suka ce to wannan wata ma ce hukun samu yanzu za a iya fara ma'aiki ta suna su a zatansu suna shawara suka shawara yadda za a yi ga yadda za a yi hau wani ya hau sama da ya jiho mata wani babban dutse wanda shi ke zai hana kai sallallahu a nan wurin ɗaya daga cikinsu malamin suna ce ne sallamu gudun fushkin shi wannan sallamu sai ce masu a a ku yi hasara wallahi kuka haka Allah zai sanar da shi kuma kun ga sai warware alƙawarin da kuke yake tsakanin kinan daga baya da gizani kuma yake kai ba su ji shawara wannan malamin ba kawai wannan shi sai ya ce ya hau dan ya aikata haka fa kama nabi sallallahu alaihi wasallam fan sa ila madina kawai sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shi wa kuma kuma madina daman isa ba ne wai kawai wani duka man kewayen madina amma cikin gari ba ne su bangaren su daban shi bangaren da zai fi ta ne zai su yan zaba da kawo kawai ya bar wani tashi ya kawo wa alama hun da tsifati kuma ya sanar da su da kissan abin nan da suke nuni ga abin da suke ga abin da suke nuni an yi sanar ba da wani makartila a hakika an ce inna qawlahu inna qawlahu ta'ala ya ayyuhal ladina amanu kullu ma talla alaykum lamma qawlu yanfudu ilaykum wa aydiya fa kafa aydiyan wa taqulna wa anna salatu wa kalim nun aka ce wannan haji wannan ayan ya ku wani gwar gaskiya ku tuna ni'imar Allah a gare ku yayin da wasu mutane suka yi niyyar su shimfiɗa hannuwansu ma na su halaka ku ba kafa aydiyan an ku sai Allah ya kanya hannuwan nasu daga barin ku wannan shi hazi na kasati na barat aka ce ta sauka ne a cikin wannan kisa ta annabi sallallahu tare da wannan banin mutai ba ta sarma kandi aka da malam sarma kandi ya hakaito annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ga mutu Allah tabbata gare shi kharaja ila banin nubairi yasta'inu fi akli fi akli kilasiyin Allah zai katar kuma Amr ibn Umayya a nufin ya isa zuwa wayannan bani Nubayr din nan yana neman taimako na na na na diya ta wa'ansu bani Kilabi su biyu da Amr ibn Umayya ya halaka su ya kashe su yana tsammanin shi ko lokacin ya hito ne daga ɗan kuma shi aka shi a biyar mahuna ko? To, da yake tsammanin waɗannan kafirai da shi ma don yi da kifan sace ya kashe su, sai bayyana ba kafirai ba ne ba suna cikin mafaji da daban, yanan dole sai an biya biyan su. To wannan, kamar da muke wata cikin wasiƙa ta Madina dama in wani ya kama biya ta kama ɗaya daga cikin ko musulmi ɓangaren musulmi ne wancan su yahuda da ake zaune da su za su kamata ya taimaka su ba da su taimaki ma kiki sana sanan ko mu da musulmi su biya wannan biyan haka ne in ma su ma biya ta kama su ma kiki sana sanan da musulmi za su taimaka musu haka ne aka aka ashe aka yi dalila su lokacin da annabi sana sanan ya so yana neman taimakon su akan wannan biyan ta wannan mutanen guda biyu fa kana hu yayi musu akbar sai yahuda ne mu yaza akbar yace mata ijlis ya abul qasim zamana ya kai abul qasim hatta nu'imaka wa nu'afiyaka ma ta'arkada har sai mun kawo ma abinci ka ci sannan baka abin da ka tambaye mu wajen da nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamana ma abi bakarin wa umar tare da sayyidina abubakar da sayyidina umar radiyallahu anhu ma wa ta'amara kuyayyu ma'ahu ma ala kafili sai shi kuyayyu bin akhtab innan ya kitsa wani makirci na wai a kashe ma a jikin sallallahu alaihi wasallam فعلم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم sai malaika jibrilu alaihi salam ya baiwa annabi ya ga mutane da tabbata gare shi labari a wannan jikin sa fa kama ka annahu jibrilu hajitahu hatta dakhala al-madina sai annabi sai ya tashi kamar yana yana niyan yana niyan ya biya bukatar sa har bai tsaya ba sai da shiga madina wa zakara wannan kenan wa zakara ahlu tafsiri ma'anar hadisi ana abi hurairah radiyallahu anhu أن أبا جهل وعد قريش إن رأى محمد صلى الله عليه وسلم يطعن أن يطعن رقبته ما هو هذا الفيدي فأنبت معنى الحديث وأن أكبر لأقول لا تعلم به سوى أبو جهل يا يا يا يا قريش ما ركولي lallai shi an har ya gama a cikin sarrafa yana sallah shi ko zai take wuyan ma a cikin sarrafa فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عالم اه ده النبي صلى الله عليه وسلم تاشي يكبر صلاه sai suka yi suka da tau gashi ta yana sallah yanzu suka kawo da shi haka bara Abu Jahl sai ya fuskanto ya tau falamma qaruba minhu walla hariban nakitan ala kibaihi muttaqiyan bi yadihi da ya kusanto ma a kisa da sallama kawai sai aka ya juya a guje yana mai komawa baya yana mai kakkarewa yana kwaye ya kakkare da hannayen shi fasu gida za ka zama shi an yake faruwa a kare sai ce nan ma da nautu biyu da na kusanto na kusanto da shi ba na kusanto da ma'aiki da salam ashrafat ala ashraf ashraftu ala khandaq mamlu'in nar kittu awi yace kawai sai na ga wani wani kwari wani rami cike da wuta na kusa ki yin kasta na hada da shi wa absartu haulan aziman kai yace na ga wani irin tsoro abu mai ban tsoro mai girma wa khafqa ajni hatin kawai nake jin wani kuka hukai suna ta suna ta bugawa kadima da ajin arda wannan hukai hukai sun tuka kada fa qala sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi da malin su zan sai Allah ya ce tilka al malaikatu yace wannan shanin ka malaiku ne law da na lakhtafat udwan udwan da ya saki ya matso da sun wawure shi sun yi gunduwa gunduwa da shi ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم سنة كتبكوا النبي صلى الله عليه وسلم تبوت أغريشي كلا إن الإنسان لا يتبع أرى أن تبغني إن إلى ربك تبوشي آية الذي يمهي أبدا إذا صلى آية إن كان أنه هدى أول مستقوى آية سواء كشان سورة wannan kenan ana cewa shi ko kusa shi mutum ma mutum ne ma ya wuce iyaka ne in kawai an ra'a ta gida yana ganin kamar shi ya wadata sai Allah ki tawaye abin mamaki a rayuwar da biyan ha abin da zasu ba kana ganin kana ganin wai wanda yake neman ya yi kokari ya hana bawa an abin da zasu Allah ya hana shi yana sallah kai yanzu mutum ba ma tsaurin kai ba irin na gaba mutum yana sallah wai kai lokacin nan kake so kai ga kamar mai a rayuwar da biyan ha abin da zasu Allah kan zuwa ƙarshen sura ake wannan lokacin nan ne aka saukar da wani wayurwa an rawaito ko ana rawaitowa anna sheba ta bin usman al-hajabi adrakahu yawm uhud yawm hunay makana hamzatu karkata al-abam wa ammu wato abin da ake yawa shine wani wani wanda ake ce mai wani sahabi wanda ake ce mai sheba ta bin usman alhajabi shi wannan kamun da ya musulunta ya da suke ma'aiki sallallahu alaihi ranar yakin hunayi shi ko wannan a shebata bin hukumar kina alhajabi sai na hamza sai da shuhada amma annan zulam ya kasance shi ya kashe babansa da ɗan uwan babansa a yakin a yakin gidan da ake wasan ko na bazafi koko na aure shi ne wanda shi ma ya shafi shari'a biki faqalan faqala al-yawma udriku da'ani min muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace to ai shi babban annabi ne sallallahu alaihi wasallam in shi ya kashe min mahaifi na ya kashe min dan uwan babana yanzu lokaci yayi wanda zan doki banza wai ku gawa zai doke banza ga annabi sallallahu alaihi wasallam falan makhtalatan nasu atahu bil khadr lokacin da mutane suka cakudu da ya shi sai ya kewaya kawai neman a soke wani ma'aikata da salam sai ya zo ma'aikata da salam ta bayansa wani fa a saifa hudu ya subba hu a dai sai ya daga takobi shi nan kawai ya tara ma ma'aikata da salam fakala sai ce bala ma da nautu minhu da na kusanto da gare shi wa ina ne da kusanto ga ma'aikata da salam irtafa ilayya shuwawu min nar sai na ga wani harshen wuta wani irin harshen guda ya yi sama-sama haka gare su ya ce asirar ɗumiyar barfi shi ne mafi sauri daga warkiya ya yi warkiya sauri ya ce fa wanda su harima sai na juwa ina da gudu ba hasari annabi sallallahu fada an yace sai annabi sallallahu alaihi ya shi ne bayan ma ake sallallahu alaihi sai ake sai annabi sallallahu alaihi ya shi ne sai kiraye sawata a yadda hu ala sadri sai annabi sallallahu ya dora hannunsa akan kirjina wa huwa abghadu da khalqi ilayya a lokacin da yake shine mafi a kaman halitta a wurina shi na fiki shine mafi mafi kiza shi shine wanda na fiki a cikin a cikin halitta ba baki da shi yake cewa yana ne annabi sallallahu a lokacin da falan ma rafa'aha yace fa ma rafa'a illa huwa abul khalqi ilayya da annabi sallallahu ya dora hannun akan kirjinsa yace annabi sallallahu alaihi wasallam bai soke hannun ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi tsoron halittar baki daya a wurin shi sallallahu alaihi wasallam wa qala wa qala ni yace annabi yace min udn faqad maza kawai maza wajen kafirin ka yake su shi ma kafirin ne cikin ta kafirin ne amma bancin shi din kafirin ma shi kafirin nashi ma da yazo shi ne kokari ya zo shi kawai ba kowa yake ne sai ba ki da amma jin kan ma ki sallallahu alaihi wasallam shi wa mutum mai neman ya halaka kai kake shi kana neman shi da halaka ya neman ka da alheri gashi na an bashi aljanna kawai sai aka tana jura ya ce su fata kaddamtu amma mawu azrihu bi sayyi wa aqim bi nafsi yace kawai sai shiga gaban ma yake karatu azrihu bi sayyi ina bugo da takobi na ina kare ma jita da kaina ma nake kare shi sai kuma gashi a me neman ya kare ma yace walau laqitu abi tilka sa'ata la auqatu bihi dunahu da aukatu a ɗin ko da aukatu na biyi dula ya ce a lokacin nan da zan ci karo da ma'aikina a ce ma'aikina ne an riga ce shi cikin wasu yayin da wani wanda a ce sai na mace kashe shi ya ce da zan gamu da ma'aikina a ce ya dawo da ran shi ya ce wallahi da na abuku na abuka mai ba zan bari ya so ma'aikina da zan wa an fudalata wannan kenan wa an fudalata bin amrin haka na karɓar daga fuzala da amur kana ya ce a rattu katalan da biyu sallallahu alaihi amur fata ya ce amur fata shekaran da aka yi fatu makka na yi mihin in kashe annabi kira da sallallahu alaihi wasallam gare shi awwa ya kufi bil bait yayin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawaji ga dakin Allah ana ma da nautu minhu kana fuzala yace da na kusanto da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fuzala ne qultu na'am sai nace eh kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ma kunta tuhaddisu ma kunta tuhaddisu bi nafsaka me kake me kake raya wa zuciyarka zuciyarka bi take cewa qultu ya shi ya ce a babu kullu yace fa zahika sai annabi sallallahu alaihi dariya wastaghfara li ya nema mana gafara yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema mai gafara Allah ya yi wa ووضع يده على صدره النبي صلى الله عليه وسلم يضع hannun shi akan kirjina fa sakana qalbi sai zuciyata ta nutsu fa wallahi yace ina rantsuwa da Allah ma rafa hatta ma khalaqa Allah shay'an habba ilayya annabi sallallahu alaihi wasallam bai doke hannun shi ba da kirjina sai babu wani abin da Allah ya halitta wanda shine mafi soyuwa a wurin kamar annabi wato sai annabi ya sai da annabi suka ce shine mafi soyuwa sai dukkan wani abin da Allah ya halitta kamun yake ɗauke hannun sa shi ko ga niyya da zuwa ya zo da niyya ne kawai shi zai ya kashe mata da lokacin da ke da wannan mashahuri zalika khabaru amir bin tufayl yana cikin abin da ya shahara cikin irin wannan kariya da Allah da wasu da nake ba ma aiki da sallam labari na amir bin tufayl wa arba da bin qais bin ibn aisha islam da arba da qais yana fada ala nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da wannan sunni suka zo wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa kana amirun kana da shi ko amir ya ce masa wato amir ya ce ma arbar dan kai ana ashgalu anka wajha muhammad fagrib an san ni zan shagar sama da fuskar sai ka koma daga baya kawai zan ni zan ja hankalin shi daga fuskar shi kawai baya ganka ba ya so kawai kai sai ka tsara haka zan haka haka ka tsara falam yara falam yara fara shi ya zo ya ta jan ma'aikatar da hira ina ta jan ina ta ji hankali shi yana can baya ya kakakar akan ya shi ya hanyar gashi shi na bayan bai komi ba falon ma kallama wani zalika da suka tashi kai biki wani ya aka yi ba kai komi ba ina ta jan hankali gata ma dama ba kai komi ba kala na ya ce mata wallahi ma a mantu an azriba wa illa wajen suka sanyi wa bai ko da lokaci wallahi ko lokaci ne niyan zan buge shi zan ga kai ne tsakanin da shi dan da zan buga kai ne zan buga da na buga kai sai zan buga a fa adribu to shin na buge ka sai tambaye shi to kenan kai da da sai buga naka zan yi Allah ya ce sai kyale wa min ismatihi ila ta'ala anna kaseeran min al-hudi wal kahanati anna ruhi wa ayyamu min quraish yace yana daga cikin tsari wanda Allah tabaraka da ta'ala yi a gare shi sallallahu alaihi wasallam cewa baki yawa daga cikin yahudawa da bokaye sun sanar da ƙwarishawa wa ayyanu da ƙwarishi kuma sun ayyana shi sun nuna shi da ƙwarishawa sun yi dama ƙwarishawa wannan ga abin da zai kasance wannan kuwa in kuka kyale shi shi ne zai zama kaza zai mamaye zai zama shi ba kowa sama da shi ba sun ba ƙwarishawa labar don saboda ne wajen saboda su kama ƙwarishawa da baki da ba su baru hun bisa wata hidihim yawwa kuma sun ba su labari irin rufan da annabi sassan zai musu bar ganin shi haka zai koma shi ne zai mallaki ku wa abuhum alaqatihi suka kwadaitar da su a ta kashe shi sai suka kashe ma gidan sun fa asamahu Allah ta'ala sai Allah madauki sarki ya kare shi hatta balaga fi amr wasi da Allah ya fitar da lamarin shi a cikin ma'aikatan sallallahu abinda Allah ya yi ya fitar da shi da ma'aikatan sallallahu ya fitar da shi ومن ذلك نصره بالرعب امامه مسيره شهر yana da cikin irin tsarin da Allah ta warka da ba alaihi wasallam taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yi da tsoro wani Allah ke jemawa cikin makiya annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon tahiya ta shekara wata hagu da dama gaba da baya duk inda maki ya so ya tinkaro ma a kitar sallallahu inda ya kai inda ya kai tsakanin shi da zuwa ma a kitar sallallahu ya kai tahiyar ta wata guda ne tsoro ya fara shiga shiga dole ya razar wannan kamar yadda cikin abubuwan da ba a kisan da bayan da suna da su ga wani turki da rufi masu yadda shari a cikin abubuwan guda biyar da Allah ta barba zara ke bacci ma a kisan sunan da su wannan yana ciki kama kala da rasari yake kamar yadda an yi zarsarar ya mace shi cikin hadisin da Ahmad ya rawaito shi. Na'am. wannan karshen wannan fasulun ke nan sai a fasulun sadis wata shiru suna akwai ɗan lokaci suna ga zan iya karanta wani abu wanda fasali na ashirin da shidda ba a rufu wa ulumin sallallahu alaihi wasallam wannan shi ko zai bayan bisa kan sane-sane da ilimomi na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wa min yace wa min mu'jizatihi الباهرة ما جمع الله له من المعارف الكل yana da cikin mu'jizoshi dan ba mun zama duk shi wannan fasalin duka wannan fasalin duka wannan babi ne ba mu kushe muna bayani cikin babi na mu'jizoshi na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ai wannan tsarin shi ma an lura abu ne wanda ke wani keta al'ada ba ba wanda ke samu irin wannan tsarin duka wannan duka wannan fasalin da ya wuce tsarin wannan zama a gisa wani irin mujiza shi zama a gisa to shi kaɗai ke da irin wannan to hakan nan wannan kuma fasalin zai bayani su kan sanata ne da ilmoma wanda su ma kansu mujiza ne ba sun keta al'ada ba sun ba gari shi ba a taɓa shi irin wannan ilmomin ba da sanata ne yace yana cikin mujizojin a cikin wani suke masu rinjaya abinda Allah ya kawo shi gare shi na da cikin tsanasa ne da kuma ilmomi ba kasa hufi minas istila'i ala jami'i masali duniya wacce haka na Allah ya kefance shi da tsinkaya zuwa duka abin da yake maslaha ne masalahohi ne na duniya da na addini cikin magana ɗaya sai wani abin da shi ne zai gyara muku zai gyara ma addinin ka zai gyara ma duniyar magana guda sai a to shi ne wannan suke so bai da kai amma da ba su hufi umurin shari'i da kuma sanin shi daga lamarin shari'o'insa wa kawani dini da kuma dokoki na addininsa wa siyasati ibadi wa wasali ummati da kuma siyasa shi ne ta yadda lamarin na bayan Allah na bayan da shi ne bayan Allah wa wasali ummati da kuma maslahohi na al'ummarsa وما كان يشبه أمم قبله ده أبن كده تشيع مدينة كده غبانش وقصة الأنبياء والرسل والجباد يعرفون قصوشي لأنباوا da manzanni da jababirai wannan manya-manyan kafirin kamar wanda suka ɗaya da su su cikin a kisan nan ta musa a jisra da wakadar jisra kenan wani ƙorurin ma biyati da kuma ƙarnin nuka wanda suka shuɗe ƙarnin shekara da yake ba ƙarni kenan dan ɗaruruwan shekaru da suka shuɗe milladun adama ila zamani tun daga annabi adam har ya zuwa zamanin ya ta bada labarin ko shi ya ba da labarin wa to wani fi shara'ihim wa kutubihim da kuma kiyaye shari'o'insu da littattafansu wa wa'ayi siyarihim da kuma kiyaye sirorinsu dan kiyaye kiyayewa ta shari'o'insu da littattafansu ya kiyaye su ya san shari'o'insu ya san littattafansu kuma kiyayewa ta sirarsu da rayuwarsu shi ma ya kiyaye ya san irin yadda su gudanar da rayuwarsu wa tarbi amba'ihim da kuma fadin labarin kansu wa ayyamin lahi da kuma abin da ke ma ayyamin lahi kwanuka na Allah a cikin su yadda Allah ya yi da su wa sifati a ayyamihim da kuma sifan a ayyamin su mawai ɗaiɗaikun su ma kowanne ne ga irin yadda ke ga irin yadda ke ko ko ayin wanda ke shugabanni da jagorori a cikin su sifofin su diga wanda suka mata wanda wanda ya tantance abu da shi ya san irin yadda ke da yana zai faɗi da salafin wakti lafi a ra'ayin da kuma tattabawa ra'ayoyin su yawa da kuma wal ma'rifati bi mudadihim wa amari da kuma sani na lokutan zamanan da suke mudadihim ne na mutta kowane ne ga murka lokacin da yi ga lokacin da ummatai da annabawan ga lokacin da suka yi ga lokacin da suka gudana wa amari da har kwanukan rayuwarsu wa hikamin hukama'i da kuma hikimomi na masu hikima daga cikinsu duk adasan ya taro wannan duka ya san wannan hikimomi ma na wanda suke masu hikimomi da cikinsu ya san yawwa yana ga yadda ya kamata turki wanda lokaci a karatu da sun da zai na wata da shi da wani bashi na wani kwasari na wani kwasari na wani kwasari na wani kwasari na wani kwasari